الله وعلى آله وصحبه أجمعين لئن غاب عنا إنه غير غائب ومسكنه بين الحشا والترائب فيا ليتنا قبل اختطاف النوائب حففنا بذاك القبر من كل جانب لنروى بمرآه من الظمأ البرح أقمنا ونار الشوق تذكي تلهبا ورمنا إليه السير والحكم قد أبى ولو قد وجدنا نحوه بعد مذهبا هثسنا إليه العيس شرقا ومغربا سراعا إلى أن ندرك اللمع باللمح حلفت بذي العرش الذي فوقه استوى لو استطعت لاخترت الدنو على النوى من الصادق المصدوق مرشد من غوى حنيني إلى لقياه مهتدم الجوى حنيني إلى لقياه محتدم الجوى ودمئي على مثواه متصل السحي هو البر لا يخفى وضوح طريقه هو البر لا يخفى وضوح طريقه نعم هو البر لا يخفى وضوح طريقه هو الحق من عاداه قص بريقه هو الصدق لا هو الصدق لا منجى لغير فريقه حفيل ثنائي فاصل حفيل ثنائي قاصر عن حقوقه وللبحر قعر ليس يدرك بالسبح إلى الله أشكو حر نار جوانحي لفقد نبي قائم بالمصالح كريم المساعي باذل للنصائح حبست عليه رأس مال مدائه لعلمي بأضعاف المثوبة في الربح بنجم الهوى في المصطفى صح مولدي فما زلت فيه ذا هوى متجددي فيا من له قلب لأوصافه صدي خذوا في امتداح الهاشمي محمد أجائب لا تنفك تنمي وترسخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة شابكوي قوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دو دايا دليه دو دا أربعين دا أكو wanda ya dace da 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2022 miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin ishiriniya wato takhmisul wasa'ilil mutaqabbala wanda ibnu mahibin ya yi masa tahmisi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da shi alfazazi mai asalin littafin da shi ibnul muhib Allah ya yi musu rahama ya gafarta musu to za mu tashi darasi na 21 ya ci gaba da bayani dangane da tasirin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta girku a cikin zuciyarsa shi alfazazi kenan hadda ya fito da bayani kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ban tare da shi ko da ba ma tare da shi to ai bai hako a kanmu ba bai hako a kanmu ba muna tare da shi saboda yana nan cikin zuciyarmu shi ne ya ce la'in gaba anna idan har annabi sallallahu alaihi wasallama ya faku daga gare mu to innahu haƙiƙa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ghairu ghaibi ba mai ɓoyuwa ba ne ba mai fakowa ba ne gare mu mana koda ya faku a kanmu ya ɓuya a kanmu hissan kenan ba ma ganin shi ido da ido to yana tare da mu ma'ana saboda yana cikin zuciyarmu kawai dai in mun duba ne ba za mu gan shi a kusa da mu ba to shi ne wannan sauraka koda ido ba ta ganinsa to yana nan a zuciya yana nan a cikin zuciyarmu kuma muna tuna shi muna girmama shi to dama wannan shine tsantsar soyayya ko da baka ganin mutum in dai so ne na Allah to yana na a rai karuwa ba zai yi saboda nisantan masoya soyayya ta gaskiya to tana ƙara danƙon soyayya kusanto da masoya to yana kashe soyayya eh kamar yadda suke cewa su larabawa azzawaju ya katulul mahabba aure yana kashe soyayya in dai ba aso so ya mutu to kar a yi aure amma yan yi aure so ya mutu eh so haka suke fada wa maskanu mazauninsa sallallahu alaihi wasallam bainal hasha yana tsakanin kayan ciki da ke cikin cikinmu wata ra'ibi da kuma wato karan kirji akwai wasu ƙasusuwa na kirji su ake kira da attara'ibi ya kharuju min bayna sulbi wa tara'ib tara'ib to annabi sallallahu alaihi sallama can ne mazauninsa ma'ana son sa ya je ya ɓuya tsakanin awazu da kuma kayan ciki shine hanji to tun da haka ne yana da mazauni yana da matabbaci a wannan wurin da aka ambata kenan don idaniya ba ta ganinsa wannan bai da wata ma'ana baya tauye komai baya rage wani abu faya laitana ya kai canmu ya kai can mu hafafna bi zakal kabri mu samu dama mu je mu zagaye kabarinsa min kulli janibi ta kowane gefe linarwa domin mu koshi bi mar'ahu da ganinsa mina zama ilbarhi daga kishirwa mai tsanani qabala ikhtitafin nawa'ibi tun kamin afkuwan musibu to da za mu samu haka da mun samu abin da muke so eh saboda ko musiba ta sauka in dai mun samu abin da muke so to ba matsala amma idan musiba ko bala'i ya auku ba mu cimma manufofinmu ba to kaga dole mu yi nadama dole mu yi bakin ciki sai ce a ƙamna mun zauna ittiraran kenan ba don muna so ba mun kasa tafiya mu kai ziyara zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam alhali wa naru shauƙi wuta ta tsananin bege tuzki tana huruwa talahuba saboda tsananin zafi saboda tsananin huruwa nason annabi sallallahu alaihi wasallam eh to sai ce warumna mun nemi ilaihi asaira ilaihi kenan mun nemi asaira ilaihi tafiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kash wal hukumu kada ba hukuncin Allah ya kyamaci haka Allah bai hukunta mu je ba amma dai mun nemi mu tafi gaba Allah bai hukunta ba to ya za mu yi ba yadda za mu yi walau da dai kadi wajadina mun samu na hawahu katarnin manzon Allah ba'adu bayan haka ko ba'ada ya fi ba'ada mazhaba ba to ba'adun ma daidai ba'adu bayan haka mazhaba da abin da ya riga ya shuɗe ya wuce na rayuwa ko na shekaru to sai ce hasasna za mu gaggauta al'isa fararen raƙon ma'ilaihi zuwa ga manzon Allah sharkan a ɓangaren mafitar rana wa magriba da ɓangaren maɓuyar rana sira'an wannan kuma zai kasance da gaggawa ila har zuwa an nudirikan lam'a wato mu ga haske billamhi ko billamhi da kallo na ido kallo na ido wanda ba mai ƙarfi sosai ba shi ake kira da allamh shi ake kira da lamhul basar eh to shine ya ce halabtu bizil arshi na rantse da ma'abuci al'arshi shine Allah allazi wannan da fauƙahu istawa fauƙahu ya daidaita a birbishin al'arshi saman al'arshi arrahamanu alal arshi stawa kenan lawis saba'atu ya ce da na samu iko lakhtartu dunuwa da na zaɓi in zama kusa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma kusa ga kabarinsa alan nawa akan nisanta inda zaɓi aka bani kai a haɗa ka zama tare da annabi ko ko a raba ku ce to laktartu dunuwa yawwa saboda mi wannan ƙauna da wannan shauƙi da bege da ya tattara a cikin zuciyata har na waye gari yana azabtar da ni an na ware gari to shi yasa irin wannan so duk sanda aka ƙara samun tazara to sai wannan wuta ta ta huruwa ta ta huruwa tada ta huruwa amma da an samu kusanci aka samu haɗuwa to wannan wuta kwantawa za ta yi kwantawa za ta yi to wannan shine ne in ka ga an haɗu soyayya ta karu to dama ba son kwarai dama can ba son kwarai ba ne yanzu aka samu son kwarai eh dama can ba so ne ake na kawai dai rububin baki ne ina son wane ina son wane amma ba da gaske ba ne amma so na gaske ai yan haɗu ragewa zai yawwa ragewa yake to wannan shine abin da yake faɗa illa shi irin wannan so zaka ga so ne na halitta ba wai so ne na asbabu ba akwai asbabul mahabba ibn al-qayyim ya ambace su cikin rawdatul muhibbin so shi so inda asbabu ne na duniya misali to zaka ga bai da wani tasiri shi ba zai yi karfi ya zo irin wannan ba kila ka so ta ne saboda tana da kyau ita wadda zaka aura ko ka so ta ne saboda wani abu ta iya magana ko ta iya tafiya ko makamancin wani to wannan duk ba son gaskiya ba ne ba duk soyayya ce ta ƙarya eh a so na gaske shine wanda shi halitta ne in ka tsaya kana tunani wai me yasa na so kaza sai kaga ba ba, ba dalili to wannan shine so na gaskiya amma na so shi saboda ta iya tafiya ta iya kwalliya ta iya duk wannan ƙarya ne da ranar da tabbar wayannan abubuwa shi kenan ko ba haka ba ko kuma ita ta so ka saboda kana da kuɗi to wallahi ba son kwarai ba ne ko kai kyakkyawa ne yawa ko yarinya kake nema ai kai wallahi ina son ka saboda kyau to an samu matsala fa a to in na yi asidan fa na samu rauni kyan ya gushe shikenan zaki daina so na ko kuma in na tsufa ba eh kun gane bambanci yawa amma so na ɗabi'a galiban shi irin wannan zaka ga ba kasafai ake samun sa ba ba kasafai ba to irin shi ne yake cikin zuciyar duk wani mumini dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon biyayya kada imanin kada shi to gwargwadon kuma yadda wannan so zai yi ƙarfi saboda biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke jayo mahabba din eh ganin girman annabi da imani to shi yake jayo mahabba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi yasa in ka zo ka ce kai kana son annabi amma ba ka yi masa biyayya ba ka yi masa da'a to sai ce ƙarya kake yi ba da gaske kake yi ba hmm? to ya ce da zan samu wannan zaɓi to wallahi ni ka abinda zan zaɓa kenan min sadiqi almasduqi wa murshidi mangawa duk wannan sifofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a luga idan aka ce as-sadiqu eh shine wanda baya faɗin abin da ya saba ma waƙi hmm? shi ake kira duk abin da zai faɗa to abin ya dace da haka ya dace da waƙi so wannan mai gaskiya ne idan ya ce yana da kaza in an ka lalaba za a gani ko ba haka ba in ya ce zai yi kaza to zai yi abu amma duk mutumin da zai faɗi abu kuma sai a lalaba a gaba haka bane to wannan ba mai gaskiya ba ne da yana cikin sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai faɗa to gaskiya zai yi sallallahu alaihi wasallam annabi baya faɗin ma khalafal waqi'a abin da zai saba ma waƙi ko ya bada labarin abin da ba haka yake ba ko ya bada labarin cewa nan gaba abu kaza zai faru kuma abin nan ya kasa faruwa to wannan shine ake nufi da as-sadiq ala wazni fa'ilin al-masduqi ko me ma'ana al-masduqi hmm? ba kun karanta a a littafin al'arba'unan nawawiya ba ya kuke fassara as-sadiqul masduq hmm abaz hausa ce komi eh shine shine as-sadiq ko al-masduq shine aban a ba haka bane ina ina wata fassara ko guda ɗaya ce gare ku ƙwayar abu guda ne kwaskwari ba ce yake yi kwaskwari ba yake yi a wayar wal ma'ana wahid ko a kawo wani sabon abu almasduku na'am wanda almasduku aka ce ala wazni maf'ul eh ismul fa'il ismul maf'ul as-sadiq shine ismul fa'il shi mun fassara shi saboda la ishkala la ko to amma almasduku ha da an ce almusaddaku to shine za a fassara a ban gazgatawa to haka aka ce? to bi aka ce ba cewa an kai asadiqul musaddaku ba to shi zai ɗauka fassarar mai gaskiya wanda ake gazgatawa amma asadiqul masduku Allah ya kyauta to sai a je a bincike littattafai a rai ai ai bayani ko yanzu da ba da ranar da kaga abu na da matsala kaga sai ka je ka yi bincike kwai littattafai ko shuruhat aka samu na shi al'arba'unan nawawiya wala Allah a samu yawwa kuma a yi karo da waɗanda suka goge a luga suka san dalalatul alfaz suka san asararun luga sai su kare ka yawwa don kamar yadda muka faɗa idan ba sanin luga daban sanin sirrin luga daban na iya larabci daban na san sirrin larabci daban na san dalalatul alfazil arabiya daban zan iya zauna in ta larabci ina sakin kalmomi amma kashi ban san sirrin abin ba kamar yadda zan iya sanin ka amma ban san sirrin ka kaga ba za a hada ne da wanda ya san ka kuma ya san duk sanda zai yi bayani kanka sai ya fi mi sai ya fi nawa ko ba haka bane to wannan shine bambanci karkazan kai kawai fassara ɗaya ta gatari ita ɗaya kake kallo a'a ka dinga kallon da aka ce kaza me yasa aka ce kaza eh to wannan shine matsalar da ake samu ko ba haka bane to suna nan da yawa ɗaiɗaikun kalmomi ana fassara su amma in ka koma a ƙa'idar arbiya kuma ko ba za ta karɓi haka ba an gane yau kuma siyaƙin zancen as-sadiqul masduq baya ɗaukan mai gaskiya abin gaskantawa saboda hada as-sadiq da kuma al-masduq mai gaskiya eh yawwa me tunda an tabbatar da cewa mai gaskiya ne ba hikimar kuma cewa sai an sai an gasganta shi eh dama wanda ake gasgatawa wanda ake shakka to shi ake bukatar a samu waɗanda za su gasganta shi to shi annabi baya bukatar wannan shi asalinsa sadiqun ne yanzu kamar an cewa ne sadiqun ne to sai an nemi waɗanda za su yi shaida a kansa wannan gaskiyar tashi ta tsaya matsayin shaida sau da haka ba sai an nemi wa ne zo ya taski ya sako kaza da kaza da sauransu ba to babu bukatar sai babu balaga as-sadiqu sai a ce almasduqu mai gaskiya kuma abin gasga a a gazan kan gaba kan baya eh shi wanda yake da ɗanɗanon balaga da ɗanɗanon sirrin larabci zai ce ba haka bane ba ba haka ba amma ɗan ku ci ku ba mu eh eh eh almajiri shi ya ɗauku ci ku ba mu almajiri ka ai babba ne eh inda za a samu almajira ya alhamdulillah ina ma almajiran suke muna dai da masu son karatu masu son ilimi muna da su akwai masu so tsakani da Allah akwai masu so kuma da munafunci yawwa amma almajiri ko ɗalibin ilimi to wannan yana da waya yawwa ɗalibi yana da sharuɗa malami ma yana da sharuɗa saboda haka in baka cika sharuɗan zama ɗalibi ba kai ba ɗalibi ba ne in baka cika sharuɗan zama malami ba kai ba malami ba ne ko ka kira kanka malami ila sai dai a saka cikin al'awa dama akwai malami eh akwai menene suke cewa mujtahidi sannan akwai almajiri ɗalibi kenan sannan akwai ami kowane matsayinsa daban kuma su ma suna da maratib mujtahidi maratib akwai almujtahidul mutlaq akwai almujtahidul muqayyid eh to shi ma al'alim haka malami kenan shi ma yana da matakai-matakai sau da haka malami bai kai matakin mujtahidi ba shi kuma almuta'allim ko at-talib shi kuma bai kai matakin al'alim ba malami to shi ma yana da matakai-matakai sannan akwai al'ami shi kuma eh yawa galiban idan suka ce ami shine wanda zaka iya same shi alhamdulillah zai iya ja ya karanta a ba lalle bane ya fahimta ya fahimci daidai eh amma yana iya karantawa in ka ba shi littafi ja zai iya ja a ba lalle bane ya fahimci abin da ya karanta to wannan ami ne ba ɗalibi bane eh eh shi wanda kwata-kwata bai iya karantawa baya iya fahimta to wannan jahili kenan da wannan shi ne eh so da haka idan an ce almasduk a ba ku sadaka kenan na'am ya aka ce almasduk na'am kamar wanda Allah ya tabbatar da alkawarinsa da shi
ya tabbatar eh eh eh na'am ai eh na'am ci gaba wanda Allah ya riga cusa mishi gaskiya a cikin duk abin da zai faɗa mana
a ya cusa bai Eh, gaskiya duk abin da zai yi mana gaskiya ta eh duk abin da zai faɗa an- kana kusa ka je amma baka je ba ka kama hanya eh ka kama hanya eh idan a ce almasduk wanda ake gaya wa gaskiya saboda haka as-sadiqu mai gaskiya almasduku wanda ake ba labarin gaskiya duk abin da Allah zai gaya wa annabi gaskiya ne gani shine abin da ake nufi
shi ne masu zuwa shine almasduk wanda ake baiwala ba a gaya mai karya
duk abin da ya shiga kunna da
wa murshidi mangawa kuma manzon Allah shi yake shiryar da duk wanda ya halaka manzon Allah yake bat- yake shiryar da shi an gane ko akan ce gawa ah, bi ma'ana ya bata ala ilmin gawa fulanin ay dalla ala ilmin eh to mutumin da ya bata bisa ilimi to shi ake sifantawa da algawaya mm? halaka amma mutumin da ya bace akan jahilci to shi sai a ce dalla ba za a ce gawa ba eh to shi yasa can ghairil maghdubi wala dallin saboda ai sun bata ne akan jahilci su nasara to shi yasa sai aka siffanta su da dalal ba a siffanta su da gawaya ba su yahudawa su suka bace ala ilmin to shi yasa aka ce maghdub saboda su da gangan sun sani sun ki sani su kuma waɗannan dama jahilai ne sai suka shiga sahun malamai sai suka yi barna hanini manzon Allah shine abin shauƙi na ila luqyahu zuwa haɗuwa da shi muhtadimul jawa ko kuma ina mai huruwa ko kuma wannan ah, shauƙin nawa yana mai hurar da alijawa soyayya mai zafi ita ake kira alijawa wadda hatta haifar da damuwa da rashin lafiya da baƙin ciki eh ɗaya ne daga cikin maratim na almahabba eh irin wannan ita ce kace mm.
ya da tana ragewa na'am irin ta kace ya eh tana ragewa sosai saboda zafin da kake ji kamar mutum ne mai jin kishirwa sai ya kusanta ruwa eh kuma yana da yakinin zai sha to za ka ga zafin kishi din ya ragu ya rabu kwarai kamin ma ya sha da ya sha kuma magaga da shi kenan to haka soyayya take ta gaskiya amma ba ta munafunci ba hmm? to shi yasa suke cewa ma ba a samun masoyi sai dai mai da'awar soyayya amma ba za a samu masoyi na gaske ba wadda mai hawaye na alama suwahu akan mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zuciyarsa muttasilu sahi mai saduwa ne wajen kwarara mana koyaushe eh hawayen nawa yana kwarara akan zuciyata baya yankewa as-sahhu shine kwarara abu sahal ma'u bi ma'ana ruwa ya kwarara eh yawwa amma ba tare da yana wannan kukan ba kawai yana zuba ba a jin kwakwakwakwat din nan su shi ake kira da sah eh yawwa ya saba ma insibab huwal barru manzon Allah shi a huwal barru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tudu hmm? a kishiyar teku shine tudu ko inda ba ruwa to manzo Allah shine tudu ta yadda la yakhfa baya boyuwa duk wanda ya so ya ganshi yana ganin sa amma ruwa kaga a boye yake sai ka shiga can ciki eh shine yace wuduhu dariqihi wa ina nufin wajen bayyanar hanyarsa godabinsa yadda godabinsa yake a fili to annabi tudu ne wanda haga ya kauce ma hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to da gangan ne eh saboda ba ta buƙatar wani sharhi ko wani dogon bayani saboda abin a fili yake mm ba ɓoye yake ba huwal haqqu kai manzo Allah shine gaskiya man adahu duk wanda ba annabi ba ai man adahu kai duk wanda yayi adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama gussa za a shaƙe shi biriƙihi da miyansa sai ya- sai ya mutu Mm. ba ma sai an turo wata nazila ko wata tsawa ta halaka shi ba a ko dai a riƙe mai miyau sai ya shaƙe ya mutu a halaka shi huwa sidiku manzon Allah shine gaskiya lamanja babu matsayira li ghairi fariqihi ga tawagar da ba ta manzon Allah ba duk jama'ar da ka shiga in ba ta annabi bace to baka baka kubuta ba eh to shi yasa ka riƙi suwaye mabiyar manzon mabiya manzon Allah sai ka riƙe su amma in kan rabu da jama'ar annabi eh sahun farko su ne almajiransa sahabbai to da ka rabu da su ka samu matsala sunan ka batacce hafilu sana'i yabona mai yawa ƙasirun takaitacce ne an hukukihi daga bayyana dukkanin haƙoƙin annabi Eh, ba zai iya cika haƙƙin annabi ba kawai dai sai dai in kwatanta haƙƙin da Allah ya ɗora min dangane da annabi to yabona bai ba zai iya cika shi ba sai ya ce walil bahari domin ƙa'arun zurfi walil bahari ya tabbatar ma teku ko gulbi laisa zurfin da yake bai zamo yudraku ana cin masa ba bisabhi ko da an yi nuta ko ka shiga kai yi nuta kai ta tahiya kai ta tahiya ba ha kai ƙasa to haka haƙƙin annabi yake akan kowa eh ilallahi zuwa ga Allah ashku wannan alif babu ta kasassa ce sata kuskure ne ashku nake kai kuka harranari zafin wutar jawanihi haƙarƙari da awazuna to zuwa ga Allah nake kai kuka ba wurin kowa ba zafin da nake ji na jawanihi haƙarƙari na awazuna to Allah shi ya yi min wannan zafin to me ya jaye wannan zafi ya ce lifaƙadi nabiyin saboda na rasa wani annabi ƙa'imin wanda yake tsayayye bil masalihi da abubuwa na gyara sallallahu alaihi wasallam duk wata maslaha manzon Allah ya tsaye da ita karimul masa'i manzon Allah mai karamcin kyaututtuka ne almasa'i shine kyaututtuka baye baye bazilin manzon Allah mai yawan bayarwa ne lin nasa'ihi ga nasihu annabi yana yawan nasiha sai ya ce habastu na sanya hubusi alaihi a- bisa ga annabi ra'asa mali uwar kudina na bayar da ita hubus waƙafi Hmm? a matsayin mada'ihi eh ga wannan baitoci da nake yi na yaban manzon Allah to su su ne ra'asul mali ɗinsa to ya sanya su matsayin hubusi waƙafi hmm? Allah ya ci gaba da bashi lada sai ce ilmi dalilin da yasa na yi haka saboda ina da ilimi bi adwafi almasubati ina da ninkin baninkin na sakamakon lada fin ribhi wajen samun riba sau da haka uwar kudin nan da na bayar to za ta haifar da riba ninkin baninkin na lada amma rana gobe kiyama hmm? ai ko kai adda kudi kasancewa in kasa su kaza za ka samu riba bayarwa za ka yi بنجم الهوى في المصطفى صح مولدي سيتي صح يا تبت أي بمعنى ثبت مولدي رانا هاي هواتا بنجم أتكين وني تورارو na alhawa nasu fil mustafa dangane da manzon Allah akwai can laraba suna da wani ilimi da ake kira a ilmu tala'i shi wannan ilimi ilimi ne wanda suke da- suke da'awansa na cewa duk wani tauraro in ya fita rana kaza to suna da masaniya cewa abu kaza za a yi a wannan lokaci to sai za akwai wani wata da ya fita rana kaza to duk wanda an ka haifa ranan nan to masoyin manzon Allah ne. eh da haka an yayi wa to shi ke da sai a duba to wane tauraro ya bulla jiya su su suke da wannan ilmin nujum din to shi yasa ake kiransa da najmul hawa najmul hubbi najmul mahabba so duk wanda ya zo ranar nan to ba zai yi adawa da annabi ba to shine yake ba da labari shi alfazazi sai ya ce haihuwarsa ta tabbata ne a wannan tauraron eh daidai ranar da aka haife shi daidai ranar da wannan tauraron soyayya ya bayyana kenan idan mun ga ya cika da so ya tumbatsa da son manzo Allah ba za mu yi mamaki ba eh saboda mun san cewa maulidu ranar haihuwarsa ta yi muwafaka da najmul hawa to shine abin da yake nufi ko har yanzu akwai masu ilimin ban sani ba Mm, to haka za ka gani akwai tauraron arziki akwai tauraron aure ak- suna nan da yawa Eh, suna nan da yawa to ban san ko har yanzu akwai masu wannan ilimin ba Mm? ilimi ne daga cikin ulum na larabawa da suka gada Eh. wasu malamai sun ce baya cikin bokanci ba bokanci ba ne saboda bai da alaka da aljanu ko wani surkulle fama ziltu ban gushe ba fihi dangane da manzon Allah zahawan ina ma'abuci so mutajaddidi kuma ina mai sabunta wannan son kullum sa- sabunta soyayyar ni- ah, soyayya ta nake yi ga manzon Allah kuma ban gushe akan haka ba Malam alfazazi ya ce fa ya mallahu kalbun sadi faya ya kai man wannan da lahu ya tabbata gare shi kalbin zuciya sadi ko mai kishirwa li'ausafihi dangane da bayyana masa sifofin manzon Allah eh akwai wanda shi kishirwa te shine halayen annabi da ka karanto mai halayen annabi ya ƙoshi eh ba wai ba wai ruwa yake so ba eh to kaga masoya annabi na gaske ba wannan mashirita na wannan zamani ba ka zo kana da awar annabi kuma ka saba masa gaskiya Hmm? kana da awar son annabi ba kana saba masa a ce maka annabi ya ce kuma ka zo kana jayayya Eh, ai, innal muhibba liman yuhibbu muti'u eh haka ne to sai ce khuzu ku karba ajaiba ga can ƙasa ababen ban mamaki la tanfakku ba sa gushewa tanmi suna daɗuwa watar sahu suna tabbata fimti dahil hashimi ya muhammadi dangane da yaban manzon allah ba hashimi Mm, to ku riƙe ababen gwalagwalai na ban mamaki eh, ba sa yankewa ba za su gushe suna ta daɗuwa suna ƙaruwa ba kuma suna kahuwa suna tabbata shine baitocin da yake ambata na yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara muna son manzon Allah tare da biyayya gare shi su 'yan bidiya inda sun ka halaka zaka ga kullum suna da'awa suna addu'a Allah ka ba mu son annabi shi yasa za ka ga sun ce idan a ɗan ɗariƙa misali ka ji ya ce mai Allah ya ƙara ma soyayya to soyayyar annabi yake nufi Allah ka ba mu soyayya to soyayyar annabi ba sa ma roƙon soyayyar Allah su kawai soyayyar annabi ita kaɗai ce addini a wurinsu ba sa haɗawa da yi masa biyayya madadin su ce Allah ka ba mu son annabi da kuma ikon yi masa ɗa'a to sai suka jarrada soyayyarsa kawai eh to shi yasa za ka ga mutum ya yi shaƙiyancin da yake ya saba ma annabi bal ma ya zagi annabi kuma ya furta baki ya ce yana son annabi saboda dama bai ƙayyade soyayyar manzon Allah tare da ɗa'a gare shi ba to kuma ababe guda biyu ne alamar son shine ta'atu yi masa da'a to tare suke duk sanda kan roƙi soyayya Allah ko soyayyar annabi to ka hada da da'a da biyayya son ka ga Allah kadai son ka ga annabi kadai ba tare da biyayya ba ya da amfani in kan mutu kai dan wuta ne abu talib masoyin manzon Allah ne na kud da kud duk ya fi wannan su bayan makaryata son manzon Allah amma ya amfani shi ba amfani shi ba babu da za su zo su yi ta cika mutane da baki Allah ka ba mu son annabi wani bai son annabi kaza kaza kaza kaza to wannan shi ne sun zo sun ce shehunsu duk duniya ya fi kowa son manzon Allah to don mi da ba su da'awar cewa duk duniya ya fi kowa da'a ga annabi to sai ka duba in ka duba ayyukansa da rubuce-rubucensa a bangaren da'a sai ka gaba haka ba ne wasu abubuwan da yake faɗa saba ma annabi ne amma kuma ya ce duk duniya ya fi kowa son annabi haka ya dawa yana nan cikin diwani eh ya fi sahabbai ya fi tabi'ai ya fi tabi'u tabi'in ya fi taba'ul atba ya fi a'immatul huda duk ya fi su san annabi eh wannan fage ba wanda ya cin mai ba wanda ya cin masa amma kuma ya zo da abubuwa wanda manzon Allah bai yi ba hmm? a gani aiwa min alamati hubbi mustafa taba'u daga cikin alamun kamar yadda mai atiyatul mawdi yake faɗa cikin alamun son annabi yi masa da'a yi masa da'a fi sirri wal alani a asirce kuma a bayyane lamin kauli kazibin bi fami ba wai kawai mutum ya zo yana faɗa da baki na ƙarya wai shi yana da aure yana son annabi amma kuma ba da'a to saboda haka mu biyun muke roƙo Allah ya ba mu son annabi da kuma yi masa da'a sun su can su yi ta da a wasu mu duka biyun muke yi muna son manzon Allah da gaske fiye da kawunan mu fiye da rayuka mu fiye da komai namu wannan ma shine imani eh to amma menene samara na wannan mahabba shine biyayya da da'a to subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته